أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن سادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna uku ga watan sha'aban wata na takwas a cikin watanni na addinin musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiran mazan tsira annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zawa madina sha shidda sha shidda ga watan hudu shekara dubu ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake cikin kaddarawarsa da gudanar mulkinsa da kuma yadda yake sarrafa bayansa yadda ya ga dama ya sake mayar da mu wannan majalisi mai albarka wanda muka mishi take mu koyi ibada wanda muka kakaɓe ma wannan littafi namu ƙura ɗaya daga cikin littattafanmu na fiƙihu masu albarka shi littafin almuqaddamatul iziyya li jama'atul azhariya ta abil hasan ali maliki ashazili rahimahullah على مذهب إمام مالك بن أنس رحمه الله ‘yan uwa musulmi asalin halittar mutum da aljani Allah ya halicce shi ba don komi ba illa dan bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li abudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun inna Allah huwa razzaqu zul quwwatil mati wani guri Allah ya ce qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin kuma dukkan wani muna shi karkashin ka'idar wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar ka wa'azantar ka motsar domin tunatarwa tana amfano ne zuwa ga masu imani fazakir innama anta muzakkir wani guri manzo yace balligo anni walau aya fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya jagorance mu cikin abin da zamu faɗa mu samu dacen littafin Allah alqur'ani mai girma mu samu dacen wato suna inganta manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da magabata na kwarai suka tafi a kansa yi da ba don Allah ba ya Allah kai ne Allah Allah ka tsare mu Allah ka sanya mana ikhlasi Allah ka sa muna yi dan kai dan yaɗa kalmar ka aban ƙasa domin waccan ta gyara waccan ya gyara ni in gyara kai ka gyara a gudu tare a tsira tare yan uwa musulmi a darasi da ya gabata mun kwana a darasi na 29 yau za mu tashi darasi na 30 daidai a cikin wani littafi mai albarka na fiƙihu a bisa fahimta ta imam ko ta mazhabin imam malik bin anas rahimahullah al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariyya tabil hasan ali maliki ashazili rahimahullah daman waɗannan magabata suna cewa idan duk abin da kaga sun faɗa ya yi daidai da littafin Allah alƙur'ani ya yi daidai da suna ingantar da manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce ka riko da shi wannan shi an mazhabinsu amma idan abin da suka faɗa kaga ya saba ma alƙur'ani ya saba ma sunna ingantatta suka ce ka bar shi ka koma ka yi riko da abin da yake ya tabbata cikin littafin Allah da suna ingantatta wannan shi an mazhabinsu muna fatan kurakuransu Allah subhanahu wata'ala ya kankare musu daidansu Allah subhanahu wata'ala ya limka musu lada mu Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan abin da ya tabbata cikin littafin Allah da kuma suna inganta manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma fahimta ta magabata tuntuban harshe ya Allah ka tsare mu karancin ilimi Allah subhanahu wata'ala abin da mu gane mana addini Allah ka ganar da mu yan uwa yau darasinmu na talatin daidai ba da bismillahir rahmanir rahim mala ce fasulun rabewa ko ka ce fasali salatu safari ita sallah ta bulaguro mutum musulmi idan zai yi bulaguro sallolinsa guda biyar asuba a zaur la'asar magariba isha to ya ya kamata ya yi su ya ya kamata ya aiwatar da su yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya yi bulaguro waɗannan salloli suka riske shi ya yake aiwatar da su sallolinmu waɗannan na wajibi asuba a zaura asar magarba isha to shi ne malam yake so yi maka ɗan takaitaccen bayani akan abin da ya shayi sallah ta mai bulaguro shi ne malam ya ce salatu safari ita sallah ta bulaguro sunnatun sunna ce an sunnanta min wato idan zan yi bulaguro salloli masu raka'a hulhudu in mayar da su raka'a biyu na farko walaha sababun malam ya ce to ita sallan nan ta bulaguro dai tana da sababi tana da wani dalili da yasa ake yin ta ba haka nan ba kawai a walaha sababun tana da sababi wani dalilin da yake sawa a aiwatar da isalin ta bulaguro wa shara'idun kuma sallan nan ta bulaguro tana da sharaɗai wa mahallun kuma tana da wuri daga wuri kaza zuwa wuri kaza ake yin ta sai malam ya ce fa'amma sababuha amma sababin ita sallar bulaguro fa kullu safarin ɗawilin dukkan bulaguro wanda yake mai tsawo wanda za a ce wane ya tahi bulaguro ba wane ya tahi unguwa ba idan na tashi daga nan wato na tahi rumbun laka kakashe na tahi unguwa idan tashi daga nan na tahi wato birni ce na ta unguwa amma daga nan da ka tashi sai ka tahi turmuni ko ka tahi murya ko ka tahi magarya ko ka tahi tanis ta za a yi kayi bulaguro to shine ma yake cin fa kullu safarin ɗawilin dukkan bulaguro kalmar da za a ce mata wani ya yi bulaguro ɗawilin mai tsawo to shine sababin da ke sawa sallah mai raka'a hudu idan ka tsallake iyakar gonakin garinku ko iyakar gidajenku daga nan abin da ya gaba sai waɗannan lokuta na sallah suka cin maka imma azzahar imma la'asar imma sallar isha domin ita sallar asuba yadda take raka'a biyunta a bulaguro ma haka ake yinta hakanan sallar magariba yadda ita ma take a bulaguro in ta same ka raka'a ta uku za ka yi to dukkan bulaguro wanda yake mai tsawo to wannan ya zama sababin wato kame da sallolinka masu raka'a hulhudu su zamanto sallah ce ta bulaguro to menene bulaguron wa huwa arba'u burudin shine malam yace buridi ko sanyi sanyi guda hudu sanyaye guda hudu walbaridu shi kuma buridi arba'u farasiha farsahi hudu ne duk malam zai fassara maka su a gaba wal farsahu shi kuma abin da ake ce mashi farsahi wanda za a auna kaza kaza kaza salasatu amyalin kaga mil uku ne kaga ne ya fito karara shi burdi farsahi hudu shi kuma farsahi ɗaya shi kuma ya tashi mil uku wal milu shi kuma mil ɗaya alfazira'in kamu daga gwiwarka zauwa ya tsotsinka in ka meƙe shine kamu in ka meƙe to ya tashi mil ya tashi alfazira'in zira'i dubu biyu ne alfa kaga ta saniya ce dubu biyu na zira'in na zira'i wahiyar sittata ashara farsahan shi kuma haka wato alfa zira'in zira'in nan dubu biyu za ka samu sittata ashara farsahan farsahi sittata ashara sitta guda goma sha shidda shi kuma sai ka sami fahiya samaniyatun wa arba'una mil sai ka samu mil arba'in da takwas farsahi goma sha shida shida ta ashara shi kuma farsahin nan in kana so ka maida shi a ɓangaren mil sai ka samu mil arba'in da takwas waɗansu suna cewa mil ɗaya kilo biyu ne wani suna ce kilo ɗaya da wani abu kilan kusan sai tahiya ta kai kusan wato kilo arba'in e tamanin kai kilo tamanin da wani abu ɗari ba kaɗan wannan shine a taƙaice malam ya fassara maka buridi da farsahi da mil ya ce farsahi wato sittata ashara farsahan shi wancan zira'i dubu biyu ya tashi farsahi goma sha shidda shi kuma farsahi goma sha shidda sai ka samu mi fahiyar samaniya ta wa arba'u na mil sai ka samu mil arba'in da takwas muna zuwa dai wa amma shara'iduha amma sharidanta ita sallar ta bulaguro arba'un guda hudu ne zan mu haɗi ɗaya daga ciki kan mu kuma waɗansu maganganun malamai al'awwal malai ce na farko an ya kuna safaran wajahan wahidan bulaguran ya kasance tahiya ce guda ɗaya ba zuwar zawa ba za ka yi lissai shi wancan zira'i dubu biyun ya zamanto in aka meƙe shi a tahiya ne shine an ya kuna safaran wajahan wahidan bulaguran ya zamanto huskanta ce guda ɗaya zahaban wajen tahiya faƙat kawai la yuhsabu ai ba a lissawa ma'azalika tare da wani arruju'i arruju'u kai na dawowa ba ka lissafa ba wajen dawowa ka ce zuwa da dawowa daga nan za a samu mil 48 a'a shi malaci la yuhsabu ba a lissafa ma'azalika tare da wannan arruju'u dawowa bal bari dai yi utabar ana lura a rujuwa da ita dawowa matsayinta daban idan ka koma waɗansu littafan namu na fiƙihu malam ya ce wal ƙasar wajibin kaga nana shi sallar ƙasaru wajibi ce alal musafiri a bisa mai bulaguro ka rage sallah wadda take da raka'a hudu ka mayar da ita ta koma ta zama raka'a biyu na harko na harko harko nan kai biyu ka zamana ka yi ta iya ka yi sallama kenan kuma ka samu ka yi jam'i ta kadim ka samu ka yi jam'i ta akhir ka samu ka gama azahar a lokacin da azahar ta same ka a cikin bulaguro ka rana ta karkata lokacin azahar ya shiga to in ka zo yi in kai sallah raka'a biyu ta azahar ka tashi ka tada ikama ka yi la'asar a lokacin kuma ka samu ka yi jam'i ta'akhir na jinkirta sallai ka yin sallar azawarkin da ta same ka sai ka kai ta lokacin sallar la'asar shine jam'i ta'akhir lokacin la'asar na shiga a lokacin da inuwa ka ta yi daidai da tsawonka ko inuwa kowane abu ta zo daidai da tsawonsa ko tsawonsa sau biyu duk lokaci na sallar la'asar ne to ka samu abu lau ka jinkirta sallar azzawarkin ka yi ta sallar la'asa bartana yanzu mafi yawancin bulaguranmu akan abin sama ne kana uzurin ka babu lai ka jinkirta azzawar kai ta lokacin sallar la'asar kuma ka samu ka yi jam'u taqdim ka gabatar da sallah ta gaba ka janyo ta ta komo ka yi ta tare da wannan ta bayan ta ta zo kamar azzawar in kai azzawar sai ka tashi kai la'asar kamar sallar sallar magariba idan ka kare magariba kai tsaye sai ka tashi kai sallar isha ka raka a biyu to kaga shine jam'u taqdim da kuma jam'u ta'khir na gaban ka maido shi baya na bayan ka maida shi gaba duk ka samu kai wannan to malam yake karantar da kai a gurin waɗansu malaman domin nan al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhariya ta abul hasan ali limaliki ashdari maula ala mazhabin malik ya ce salatu safari sunnatun sallar bulaguro sunna ce nan kuma da ya kusanta maka cewa sunnar wajiba wal kasar wajibun alal musafiri ita sallar kasar wajibi ce akan mai bulaguro fi zuhuri a cikin sallar azhar ake yin ta sallar kasarun ka rage sallah mai raka'a hudu kamar yadda ita raka'a biyu kamar sallar azhar wal asar da sallar la'asar wal isha'i da sallar isha sai mala ya kama maka dalili qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ai ya ce dalili yasa ake yin kasaru wa iza da rabatun fil ardi yayin da kuka buga kuka tayi a cikin kasa cikin bulaguro laysa alaikum junaw an taqasuru min salati babu laihi a gare ku da za ku rage salloli in khibtum in kun tsoron an yafti na kuma ladina kafaru waɗannan da suka kafirta za su fitine ku kun samu ku rage salloli mana wa iza da rautun fil ardi yayin da kuka tahi a cikin ƙasa tahiya ta same ku falais alaikum babu laihi a gare ku an taɓa suru min sala ku rage sallah ku yi ƙasanunsu sai ka koma an bin abbasin bangaren sunna kuma daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ya ƙara yarda da shi yace Allah ya ce farada lahu salatu ala lisani nabiyikum Allah ya farallanta muku sallah a bisa harshen annabinku aka farallanta mana salloli akan harshen annabi mu sallallahu alaihi wasallam fil hadari a cikin zaman gida salloli ga sunan azzaur la'asar eh azzaur la'asar isha arba'an hurhudun su za ku yi fil hadari a gida wafi sabari in ku abu laguro kake wa raka'atai ne su waɗannan sallar azzawar da ita sallar la'asar wal isha da sallar isha su kuma raka'atai ne ko raka'ata ne sai ka maida su raka'atai ne raka'a biyu wafi da khawfi raka'atan haka nan a cikin tsoro kuma sai ka yi su wato raka'a ɗaya To, wannan kenan. Wani guri can da muka kawo saɓanin da malamai suke da shi, ikhtilaful umma fi ta'dil musafati malamai sun yi saɓani a cikin iyakance tahiya allati ta ƙasar fiya sala wanda ake yin sallar ƙasar da ita tsawonta ikhtilafan kasiran saɓani mai yawa kamar can malam da ya kawo maka ya ce maka tahiyar ta kasance buridi buridi sanyaye guda hudu ce ko kuma farsahi eh farsahi warban farasiha e ko kuma ya zaka kasance farsahi hudu ce burdi hudu ko farsahi hudu ko kuma mil uku ko kuma alfa zira zira'an ko kuma wato zira'i da iya ta kai kamu dubu biyu shine wato sittata ashara farsan farsahi goma sha shidda kuma shi farsahi goma sha shida shine wato mil arba'in da takwas to a cikin wannan musafatin tsawon tahiyar malamai sun yi ikhtilaf sun yi saɓani akan wannan kin saɓani kuma mai yawa to sai ka diba manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya zamna wato tafiyarsa da ta kai ya huta daga garin madina eh da ya huta daga garin madina ita hiyar yar kaɗan ce a nan gurin sallah ta same su a nan gurin kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai ya yi ƙasaru domin cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama ƙasar fi safarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙasaru a cikin bulaguro min asfarihi daga cikin bulaguron shi da yake yi illa ba da khurujihi min al-madina shine bayan ya huta da garin madina wa ƙala an sai anas ya ce sallaitu zuhra ma annabi sallallahu alaihi wasallama na sallallahu azhar tare da annabi sallallahu alaihi bil madinati anan madina arba'an na wato sallah mai raka'a hudu wa bi zul khulaifa kina a garin madina a zaman gida raka'a hudu suke yin azhar wa bi zul khulaifa da ya huta da garin madina kuma ha akwai guda ake ce mai zul khulaifa tahiya ce ila kaɗan za ka fito daga madina raka'atai ne sun yi sallah a zau raka'a biyu in ji arsu dan malik radiyallahu anhu kina kaga a garin madina cikin gari a zaura hudu suke amma in suka zo zul hulaifa wani dan ƙauye ne tsakanin shi da madina ta yi ila kaɗan ce yakan yi wato ƙasaro a nan sallar azzaur anas ya ce ya sallar azzaur tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi raka'a biyu bugo da ƙari to ya ce a ƙama nabi sallallahu alaihi wasallam tabuka 20 yoman ya kasuru sala idan mutum ya huta daga ya tsallake wato iyakar garake na garinsu ko gidajensu ya tsallake da niyyar zai yi bulaguro tahiya ta bulaguro ba unguwa ba kullum muna jaddadawa da ka tahi duk abin da ya same ka na sallah mai raka'a hudu za ka maida ta raka'a biyu haka isa gari in dai matsayin mai bulaguro kake to ka samu har kwana ashirin ka yi kana kasaro domin ciyayi a kamar yusuf sabi tabuka ishiri na yoman annabi ya zamana a nan yakin tabuka a ta bulaguro na yakin tabuka kwana ashirin ya kasuru sala ana sallah kasaro wata ruwaya kuma ya ce an anis daga anis da ibn malik Allah karshe ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza kharaja masir salasat amyalin idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta tahiya wadda ta kai mil uku war ta kai mil uku tahiya ta kai mil uku au salasatu farasik ko kuma ta kai farsahi uku sallah raka'ataini to duk sallah mai raka'a hudu zai yi kasanta yayi su wato raka'a biyu wannan shine dan takaitaccen iya bayanin da kuma zaka ga sabanin da ke tsakanin malamai maka dan tsunkulo maka kadan sauran kuma sai ka nemi malamai na sunna su ƙara maka bayani akai asani wato zan mu koma nan cikin al-muqaddamatul iziya li jama'atul azhar ta abil hasan aliyu maliki ashazili daga sharadi na sallah ta bulaguro mun hudu na farkon na farkon shine bulaguron ya zama to tahiyya ce guda daya ba a lissafa ta da dawowa tahiyar kada ake lissafi tsawonta kiyan tahiyya in ta kai mil uku ma ana iya kasarin shi in dai bulaguro ne kati to a sani sharaɗi na biyu jimal al'azamu shine niyya ala qadayil musafati absa yankewar bulaguran almuqaddamatu wadda aka gabatar min awwalihi daga farkon shi min gairi taradun ba tare da taraddadi ba daf'atan wahidatan ya zamanto tahiya ce daf'a ce guda ɗaya kina kai niyya a salisu sharaɗi na uku dai akan abin da ya shahi sallah ta ƙasaru ta mai bulaguro a shuru'u fi shine inda zaka fara yin ita ƙasar falhadariyu mazaunin gida ya ƙasuru yana yin sallar ƙasaru iza adal basatina ka gani ko idan ya tsallake gonaki ko garakuna mansubatan waɗanda suke dangane ila tilkal balli zuwa wannan garin nasu alma'amuratun bi amaratiha wanda yake zaune a nan cikin garin waɗanda suke nan jikin garin nasu to in ka tsallake su bakin iyakar gonakinku ka tsallake to shikenan suka war kasar wal amudiyu shi kuma mazaunin ƙauye shine amudi wa huwa sakinul badiyati kaji imala ya kafa sai shi ma'ana shine mazaunin ƙauye ya kasaru yana yin kasaru idza dawaza hillatahu idan ya tsallake mahallinsa wahiyal buyut shine garuruwansu bakin zana wane gidan wane shine ƙarshen ƙauye kaza to da ka tsallake wannan gidajen wannan na ƙarshen wannan allati yansibuha wannan da ake dangana shi li'awi ilaiha saboda da ake taruwa zuwa gare shi wa sakinul jabali hakarin da wanda yake zamna a cikin dutse au ƙaryatan ko wata alƙarya wani ɗan birni birni ne labina a fiye amma babu gini a cikinta wala basatin kuma basu da g- garakuna ya ƙasaru yana yin ƙasaru izan fasala idan ya rabu da an manzilihi daga masaukinsa mazaunin dutse ko kuma zanen wata alƙarya wadda babu wato gini shi kuma daga na zai ɗauki ƙasarin shi daga inda ya tsallake mazaunin nasa ga inda suke zaune a nan dutse kaza nan bakin gidansu yake to daga ya tsallake nan in dai lokacin sallah ya same shi azahar ce ko la'asar ce ko sallar isha in wani lokacin ya same shi na sallah to shi kenan sai ya kasar shine cewa sakinul jabali mazaunin dutse au qaryatan ko alƙarya labina a fiyawar babu gini a cikinta wala basatina ko basu da eh, garakuna ko gonaki ya kasuru yana yin sallar kasuru idan fasala idan ya rabu ana manzilihi daga masaukinsa a cikin wannan littafi dai na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azhar ta abil hasan al-maliki ash-shazili malam yace wa muntahal qasaru shi karshen inda ake cewa nan karshe ne kasar ta kare fi dukhulin a cikin shiga wa huwa mubda'ul qasaru shine daga inda ka ware kasarun fil khuruji daga hutakka har ya zuwa ka shiga wuri kaza arrabi'u na hudu sharadi na hudu na abin da ya shahi sallah ta bulaguro ibahatu sabari bulaguron ya zama to na halak ne to nan malamai shi ma sun tattauna suna ce a ai rangwame ne Allah ya kawo don a kawo sauki ko da bulaguron na- na saban Allah ne ba luci za ko kowa ka samu kai ai rahusa ce rangwame ne Allah ya kawo wannan kuma saban karza gurin sabo wani matsayin shi daban suka ce a'a a nan a wannan littafi na al-muqaddamatul iziyya li jama'atul azza ta abil hasan ali al-malik ashazi ala mazhabi malik bin al yace arabi na hudu ibahatu safari bulaguro ya zamanto na halak ne fal musafiru lillahi shi mai bulaguro na wasanni ka saidi kamar horauta min geri hajatin ba tare da bukatar komi ba wal asi fi safari da mai sabo a cikin bulaguransa kal abiki kamar bawa wanda ya guje ma mai gidansa ai kaga sabon sabon Allah ne bawa ya guje ma mai gidansa wal aqu da wanda ya saba ma'aifansa ya guje musu ya saba musu yana cikin wannan bulagun lokaci ya same shi na sallah la ya kasuruna waɗannan da malam ya zan su ci su ba su yin kasaru a wannan mazhabi ko a wannan littafi na al-muqaddatul iziyya li jama'atul azhariya ta abil hasan ali al-malik azhari mahula wa amma mahalluhu amma wurin da ake ita sallar kasarun talla ta bulaguro in ta same ka mai raka'a hudu kamar yadda ita raka'a biyu fa kullu salatu rubaiyati dukkan sallah mai raka'a hudu adraka waqtuha wadda lokacinta ya riske ka fi safari a cikin bulaguro fala ya kasuru subha to su ne za ka yi kasarun su waɗannan amma in sallar asuba ba a kasarunta tun dama asalinta raka'a biyu ce a masu wancan ruba'iyya duk sallah mai raka'a hudu kasar da zaka yi amma sallah asuba wala magariba haka nan sallah magariba ita ma ba ukun ta zaka yi waye kasaru fa'itata safari sallar da ta wuce ka a bulaguro kana yin kasarin ta isha ce baka yi ba ita kuma lokacin ta ya same ka a cikin bulaguro sai da ka zo gida aka yi kiran sallar asuba ka makara to ka samu karama wannan sallar ta bulaguro a matsayinta na kasaru sawa'un mala ya ce kadaha fi safari za ka rama ta ne a bulaguron au fil hadari ko a zaman gida ne ka zo gidan lokacin ya wuce in a bulaguron ne fa in kana safariyatun qadaha safariyatun in ta bulaguro ce karama ta a ta bulaguro wa in kana hadariyatun qadaha hadariyatun in ku ta zaman gida ce karama ta a zaman gida kama ya tumu hadariyatu kamar da kake cika sallah ta gida in a gida ne ta same ka allati tarattabat fi zumata wanda ta jeru a kanka a kanka fil hadari a cikin gida ne ba bulaguro ba wasabar ko kuma a bulaguron ne waye kada'ul kasaru ana yanke kasaru niyyatu niyya tana yankewa a ce niyyarka ta yanke ta ƙasaro iqamatu arba'ina ayyaman idan ka kai za ka yi kwana hudu arba'ata ayyamin za ka yi kwana hudu a gari na tashi daga nan zani maraɗi niyyata daga zuwa na banda dawowa sai na yi kwana hudu cikakku sihahin ingantattu bi modiyin a wannan gurin a wannan garin da na shi zai kwana hudu to shi kenan niyya ta ƙasaru ta yanki daga na shiga garin sallah mai raka'a hudu sai mai da ita biyu to amma kaga can baya an nuna maka sabai sukan yi bulaguro ko yakin tabuka ma kusan kwana ashirin ko ashirin ba ɗaya wani guri ma an ce magabata har tsawon wata guda ma suna suna kasaro wani sun ce a'a in kana tsammanin wani abu ya kai ka je nema ko takarda ko kuɗi daga je garin ka sabka sai a ce gobe za a baka in ka je a ce kaza bai haɗu ba ka samu kai har tsawon wata guda wani suka ce kai har illa ma sha Allahu ma to ka gani dai ya tabbata dai sahabbai suka yi kasar wa kwana ashirin waɗansu a kwana ashirin ba ɗaya waɗansu magabata a kwana talatin to nan malam yake ce maka waye kada'ul kasaru kasaru tana yankewa niyyar kasar waye kada'u waye kada'ul kasara niyyatu iqamat arba'ati ayyamin niyyar kasaru tana yankewa idan ka san ka je garin ka sabka za ka yi kwana hudu ingatattu fa'idatun fa'ida in ji mala iktida'ul masafir bil muqim koyi na mai bulaguro da zai bi da zai bi mazamnin gida wal aksar sun kuyin wannan ko mazamnin gida ya bi mai bulaguro ko mai bulaguro ya bi mazamnin gida sallah sahihun wanda yake ingantacce lakinnahu yukrahu cewa dai shi makaruhi ne wa ya ta'akkalul karahatu kuma ana ƙarfafa karahancin fikiti da'il musafir bil muqimi a cikin koyi na mai bulaguro ya bi mazaunin gida ana ganin makaruhi ne ba a ce ya sallaka ba ta yi ba an kide wannan fa ina ita daita bihi inda mai bulaguro ya bi mazaunin gida lazimahu ittiba'uhu wanda ya lezamta ya bi shi wala i'adata alaihi babu sakewa a gare shi kenan kaga shi mai bulaguro in ya bi mazaunin gida cika sallar eh eh in ya mazaunin gida in ya biyin shi shi sai tashi ciko kai bulaguro kake sai ka mazaunin gida to cika sallah zakai in ku ka bi shi shi kenan sallah ka tayi wa naqta da muqimu bihi idan kuma mazaunin gida yayi koyi da mai bulaguro to wannan shi yayi mazaunin gida yayi koyi da mai bulaguro kenan abinda aka nura maka mai bulaguro in ya zo an san shi sananne ne yana da ilimin sallah shi ya kamata a gabatar da shi yayi sallah in mai raka'a hudu ce a zaurce ko la'asar ko isha sai a gabatar da shi in ya biyin shi mu da muke zamana a gida sai mu tashi mu ci ko raka'o'in mu guda biyu tunda mu mazauna gida ne in ko muka yi haka in ji malam fa kullun ala sunnati to kowa yana akan sunnarsa da mazaunin gidan da mai bulaguran kowa yana akan wato sunnarsa fa isallal musafiru fardahu shi mai bulaguro ya sallaci farillar shi shine raka'a shi biyu fa iza sallami raka'ataini idan yayi sallama daga raka'a biyu atal muqim kai kuma mazaunin gida tunda kawo mai bulaguro bima baqiya min salati sai ka tashi atal muqim bima baqiya min salatihi shi mazaunin gida sai ya tashi ya kawo abin da ya mishi saura na daga sallarsa kenan kaga an nuna maka abin da ya yi in da mai bulaguro da wanda baya bulaguro mai bulaguro shi ya kamata a gabatar da shi in masani ne ga sallar ya muku sallah in ya biyin shi mu tashi mu ciku
in kuma ha yau mazamnin gidan ni nake bulaguro na bishi to ka gani a nan idan na bishi kaga a nan gurin kuma me zan yi tun na riga na bishi shikenan sai in cika sallah sai in cika sallah ta tun mazaunin gida na bi da ka bi sai ka cika sallah amma abin da yake a gabatar da shi wanda yake dan bulaguran ya bi shi mu mu tashi mu ciko sallan mu in ku ina bulaguro na mazaunin gida to cika sallah zan yi Allahu ala wa alam daga nan za mu tsaya ganin ana nuna lokaci yayi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كبير مجيد اللهم اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا انفسنا لئن لم تغفر لنا من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
إنه شرك والعياذ بالله فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله قال له ربنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وعلى الرغم من ذلك اسمعوه اسمعوه ماذا يقول يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم أتمرى اللهم صل وسلم وبارك على من دلنا على ربنا واخذ بايدينا اليه وعرفنا ربنا ولم يترك بابا من ابواب الخير الا ودلنا عليه ولا بابا من ابواب الشر الا وحذرنا منه فاللهم اجزه عنا وعن الاسلام خير ما جزيت به رسولا عن دعوته ونبيا عن امته ورضي الله عن اصحابه اجمعين وأمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي وما توسلي ولا تسامي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله نتوب من الذنوب ومن الآثار ومن ارتكاب الأوزار سنتوب من كل ما اقترفناه من مخالفات لأوامر ربنا البرايا جل وعلا عباد الله نتوب إلى الله لأن الله تعالى أمرنا بذلك حيث قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد الله إن الله تعالى فتح لنا بابا عظيم اقصد به باب التوبة حيث قال سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ya ji lillaha gafurur rahim yan kwa masu girma mai tuba daga zunubi yana tamkar wanda ba shi da zunubi
duk lokacin da ka tuba zuwa ga Allah da duk laifin da kake to za ka koma kamar wanda daman can ba shi da zunubi Allah yana karɓar tuban masu tuba ya kankare musu wannan zunuban ya canza musu da wanda ya kyautawa saboda haka yan uwa musulmi mu tuba zuwa ga Allah muna buƙatar yawaita tuba daga dukkan zunubi abinda ake buƙata ga kai shari'ai guda hudu ake so ka tabbatar wajen tabbatar da tubanka zuwa ga Allah ƙarya ce sata ce zina ce cin kudin ruwa ne annamimanci ne dukkan wani sako wanda yake tsakaninka da Allah ba tsakaninka da dan adam ba domin tsakaninka da dan adam yana buƙatar sai ka je ka nema in ma ya yaye maka in ma in dukiya ce ka mirmishi da kai amma ana buƙatar sharɗa guda uku ka tabbatar da su idan kuma akwai alaƙa tsakaninka da wani cikin mutuncinsa cikin dukiyarsa wannan sai ka nema ɗan uwanka musulmi ya yi ba shar'i na tuba malam ya ce annadamu alama fata yin da dama a bisa abin da ya wuce kai ta kashi me ya sa ma na aikata wannan abu yanzu na tuba zuwa ga Allah kana da dama kana kai can me ya sa ma ka aikata wannan ka tuba kana mai nadamar aikin da aka aikata na saban Allah na biyu shine niyya baka ƙara komawa zuwa gurin wannan zunubi na uku barin saban Allah a lokacin da kake ci yanzu kaji an karantar da kai cewa tuba wajibi ne duk mai son ya samu rahamar Allah ya yi ƙoƙarin tuban shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya wasa dukkan wani saban Allah ya yi nadama ya yi niyya ya bar saban Allah a lokacin da yake yin sa malaman fiƙi suna bar da wato misali kamar misalin wanda ke shan giya ko wanda ke shan ƙwaya ga ƙwayar a hannunsa sai imani ya zo masa da niyyar tuba zuwa ga Allah a lokacin ne ya yi watsi da turin giya ya kashe su in kwaye ce yi watsi da ita ko ya ce ya rami ya binne ta ko ya toya ta wa an yi turuka da ma'asa ya tafi sa'atiya kamar saban Allah a lokacin da kake sa yau ɗan uwa duniya muna buƙatar tuba zuwa ga Allah muna buƙatar komawa mu zuwa ga Allah muna buƙatar dukkan wani saban Allah mu yaƙi da shaitan mu tuba mu koma zuwa ga Allah idan dukiya ce tsakaninka da wani ka yi ƙoƙarin neman ya yi maka ko kuma ya baka lokaci kaɗan kaɗan ko da da ɗan kaɗan kaɗan ne ka samu ka biya su saboda gyara tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala mahalicci yan uwa musulmi babu wani zunubi da ka sani komin girmansa a duniyar nan wanda ka aiwatar inda ka tuba Allah bai karɓi tubanka ba Allah yana shirye yana shirye yana nan a madakata yana jiran masu tuba su tuba zuwa gare shi ya karɓi tubansu babu wani laifi shirka ce iyakar laifi ita ma idan ka tuba baka mutu ba kana yin ta ka tuba zuwa ga Allah Allah mai gafara inna Allah la yaghfiru an yushraka bi sai ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ba yin gafara ga wanda ya mutu yana hada shi da wani a cikin bauta amma yana yin gafara abin da bai kai wannan ba saboda haka kina shirka ma ita ce iyakar zunubi wanda in ka gama da Allah kana shirka sai Allah ya gamfara ka cikin wuta to ita ma idan ka ji wa'azi ka duba ka wasa shirka ka wasa sihiri ka wasa hada Allah da wani a cikin wuta ka duba zuwa ga Allah Allah mahalicci na mahalicci ka shine mai karɓar tubar ba dan adam bane bantana ya ce sai ya shirya zai karɓi tubanka Allah Allah shi an mai karɓar tubar ka tuba ka koma zuwa gare shi to ita ma shirkar in dai ka tuba zuwa ga Allah Allah zai gafarta wa shi yasa Allah ya yi shela ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama faɗa zuwa ga musulmi ga baki ɗaya zuwa ga bayina zuwa ga bayin Allah qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim wayanda suka aikata banna ta more ta hore sune giya zina caca yaudara annabi mace kaza ga suna abubuwa da yawa suka aikata banna a bisa kawunan to kadda su ɗebe ƙauna daga rahamar Allah rahamar Allah ta yarwaci dukkan ku Allah yana jin su abin da ke bukata tuba zuwa gare shi da kwansa yanzu muna ganin gashi rani ya ina alama yana alamu rani yana shigowa ga damuwar mu tana zawa ga ramadan yana tinkaro mu yan uwa musulmi muna buƙatar tuba mu tuba mu wanke zukatanmu mu wanke jikinmu mu wanke dukkan ayyukanmu su koma kyaukyawa kahin Allah ya sauka mana da ruwan sama kafin ramadan ya isko domin malamai masu hikima suna cewa rajab wata ne na shirka rajab watan rajab wata ne na shirka suka ce sha'aban shi kuma wata ne na barruwa ramadan shi kuma wata ne na girban abin da ka aiwata na alkhairi na girbi haka malamai masu hikima suke sun kwanta waɗannan watannin guda uku rajab watan shirka sha'aban shi kuma wata na barruwa ramadan shi kuma nake ba da me za mu samu wannan tuba zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah mu tuba mu yawaita tuba zuwa ga Allah mu daina mu tsira wa an ya turka da ma'asiyar tafi sa'ati mu bar saɓan Allah a cikin lokacin da muke malam mai ahadari shek abdurrahman Allah saka mishi da da rahman abdurrahman mai ahadari ke cewa wa an ya turka ma'asiyar tafi in kana mutalabbisan biha a lokacin da kake cuɗanya da saɓan Allah ka tuba ka bari yana da sishin ɗan tuba ɗan ƙwansu kenan ga rangana na tun kawo nan da 'yan kwanaki zan mu ce 'yan kwanaki ne wata ɗaya da 'yan kwanaki ya rage kenan muna buƙatar mu tuba ka yi ramadana zo mu girbi irin abin da ke alkhairi cikin ramadana to saboda haka Allah ya kira zuwa ga bayinsa ka gaya musu ya nasarar ya sallama wa'inda suka aikata ɓanna kawo nasu kasu ɗebe ƙauna daga rahmar Allah Allah yana gafarta su mai jami'an dukkansa domin Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin ɗaya zuwa ga bayansa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi yake cewa ya ayyuhan nasu ya kuta ran mutane tubu ila Allah tuba zuwa ga Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da umarni tubu ila Allah tuba zuwa ga Allah kun al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallam ku tuba zuwa ga Allah duk wani zunubi da muke mu tuba mu tseda shi mu yi ƙoƙarin kwasa shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa astaghfiruhu kuma ku nemi gafarar Allah wa astaghfiruhu kuma ku nemi gafarar Allah bayan an tuba an astaghfirullah astaghfirullah an tsere zunubin kuma a rinka astighfari ana yawaita astighfari Allah na tuba Allah ka yi mini gafara Allah kankare mini zunubaina astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai ka rika yawaita waɗannan wato kalmomi na tuba zuwa ga Allah a tuba a daina kuma a yawaita astighfar sai manzon rahama alaihi salatu wassalam wanda ya yi kowa darajar ɗaukaka shi an gafarta mashi ma in zai yi in ma ya yi a baya an gafarta mashi da dama su ne an kame shi baya yi baya saban Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asum ne amma sai ce ni kuma a tubu ilallah ina tuba zuwa ga Allah ka tabbata maza sarsa babu wani laifi da yake wa bai shine shugaban dukkan waɗansu waɗansu masu biyayya ga Allah ya yi kowa jin tsoron Allah ya yi kowa zuwa ga Allah ɗaya ga Allah amma ya ce ina tuba zuwa ga Allah kuma ina neman gafarci ya ce a wata ruwa ya ce a kowace rana yana yin astighfari so ɗari so ɗari wata ruwaya so sauri don Allah ɗan uwa ainihin auna rayuwa ta da tare daga sayi zauwa yanzu a tigifari nawa muka yi mun samu saba'in kin ko mun samu ɗan kadima ga dan magana tuba zuwa ga Allah yana daga cikin abin da in kai sallama a sallah ka kare sallah zaka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah ka yi mini gafara Allah ka yi mini gafara Allah na tuba sai kai su da kai sallama daga sallah dan nuna maka yi kokarin kankare ne ga tsarin Allah to ga wanda ya kowa daraja da martaba da ɗaukaka da kusanci ga Allah wanda sai ya ware shiga aljanna kowa zai shiga sallallahu alaihi wasallam ya ce yana tuba zuwa ga Allah yana yin asifari so ɗari wata ruwaya so sabai kuma ɗan uwa musulmi ka gane Allah yana son masu tuba ka yi ƙoƙarin shiga cikin masu tuba eh Allah na son masu tuba yau kuma Allah ya so ka kowa ya ƙi ka eh in ka samu soyayya ga Allah ai ka sha ba ɗan uwa da jinka da ganinka da tahiyyarka da duk Allah zai zamanto shi ke maka jagoranci a zai tsare ka ka yi ƙoƙarin nisan ta abubuwan da Allah ya haram to Allah na san masu tuba sai Allah ya ce mana inna Allah inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin Allah na san masu tuba Allah na kamanan masu tuba kuma Allah na san masu tsarkaka masu yin tsarki a shekaru tuba babban farla ce abinda za a ce in gaishe Allah na kamar ka ɗan uwa musulmi ka bari wannan alkhairu da farla su barka ɗan uwa saboda kuma tuba zuwa ga Allah ya Allah muna tuba zuwa gare ka ya Allah kan kare mana zunuban ya Allah kan kare mana zunuban ya Allah kan kare mana zunuban ya Allah ka amshi tuban ya Allah ka tsare mu daga dukkan sama maka ya Allah ya Allah kai ne Allah kai ne kace a tuba zuwa gare ka ya Allah muna tuba zuwa gare ka ya Allah da kan kare mana zunuban mu ya Allah ka yi mana gafara ka rinda mana gafara ya Allah dukkan musulmi ya Allah gafarta mana ya Allah ya Allah ka yi mana gafara ya Allah ka tilasta mu tuba daga dukkan sama maka ya Allah ka tilasta jikatan mu da bakunan mu da dukkan wato mu yi kokarin tuba zuwa gare ka ya Allah ya Allah subhanahu wataala ka kutubo mu ya Allah ya Allah ka kutubo mu ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya wanda ke cikin tsanani Allah ka yayi masa iyaye da da kakanni da yan kakanni Allah ka yi musu rahama malamai maza da mata wayanda suka rasu Allah ka yi musu rahama masu rai Allah ka musu wani lokaci mai albarka Allah ka ƙara musu imani da adalci idan lokacin su zamu yayi Allah ka ɗan cikin jannatu yau Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu ruwan sama mai albarka da na ƙasa mai albarka Allah ka zama da ƙasar mu da garin mu lafiya Allah ka zama da ƙasar mu da garin mu lafiya duk masu bukata ta alkhairi ya Allah kai ka san bukatun mu na alkhairi Allah ka fiya mana ya Allah abin duk ya tsanance mu ya Allah ka yaye mana ya Allah ya Allah ka yaye mana ya Allah ya Allah ka yi mana rahama ya Allah yan kasuwa da ma'aikata da yan kwadago masu neman ilimin muhammadiyar na boko masu karanta sau da arziki Allah ka sani albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwa yan uwa waɗanda suke da dukiya suke ba mu dukiyarsu ko suke sanya dukiyar su ɗora kalmar Allah ya Allah ka sanya albarka a cikin dukiyarsu da ta Allah ka tsare mana dukiyoyinmu cikin cikin albarka da alkhairi Allah ka ba mu dukiyar da za mu yi amfani da ita wajen ɗora kalmar ka a ban ƙasa ya Allah subhanahu wa ta'ala ka biya bukatun mu na alkhairi kasar mu Nijar ka zama da mu lafiya ka zama da kasar mu lafiya ya Allah kai ne Allah ba mu zama lafiya ka zama da garin mu na da magaran lafiya ɗauya Allah da sauran ƙasashen musulmi da garuwa na musulmi Allah ka zama da mu lafiya ya Allah kai ne Allah Allah kar ka mana fitina a cikin kasar mu ya Allah ya Allah ka zama da mu lafiya Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wataala jami'an mu na tsaro Allah ka tsare su tsare mu kasar ibadallah sallu wa sallimu ala muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama amarakum rabbukum بقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بأشرة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كبير مجد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كبير مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك في كل مكان اللهم امنا في اوطاننا واسر ولاة امورنا واجعلنا في من خافك واتقاك واتبع برحمتك ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وقوموا الى صلاتكم يرحمكم